الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha tara ga watan rabi'il awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta daidai da ashirin da biyu ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan ainihin wato majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usulus sunna littafi ne wallafar babban malami ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 34 a cikin wannan 35 ne ko wannan shine darasi na 35 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a babi na 24 a babi na 32 babin hadisan da suke magana akan wato hadisan da suke yin magana game da ainihin wato ambatan shirka ko kafirci inda mala yake so ya yi mana bayanin cewa akwai babban kafirci akwai karami akwai karamar shirka akwai babba don haka sabanin khawarij da wasu daga cikin kungiyoyin bata da suke daukan dukkan wata shirka babba dukkan wani kafirci babba tare da cewa akwai hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu laifuffuka wanda malaman musulunci sun sa su a cikin kaba'ira min kaba'ir dhunub to amma su suna sa su a layin shirka ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lafazin shirka ko kafirci a cikin su kamar hadithin la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din kaga annabi yace la tarji'u ba'di kuffara ya ambaci kalmar al-kufr anan da kuma sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun kaga wannan shi ma hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da cewa zagin musulmi fasikanci ne yaƙarsa kuma kafirci ne da kuma hadisin man halafa bi ghairillahi faqad ashraka aw kafara ma'ana dukkan wanda yayi rantsuwa bi ghairillahi ba da Allah ba yayi rantsuwa da wani Allah to hakika yayi shirka ko kuma ya kafirta kaga shi ma a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lafazin shirka ko kafirci ga wanda ya rantse da wani Allah haka hadithin man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan wa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ma kaga hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ainihin wato ya zai kewa mata matarsa tana jinin al'ada ko ya zai ke mata ta dubura ko kuma ya je wajen boka ya kuma gaskata bokan bisa ga abin da bokan ya faɗa masa tabbas ya kafircewa abinda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran hadisai duk da muka karanta a ƙarƙashin wannan babi waɗanda dukkaninsu suna bayani ne game da cewa ainihin wato a kafirci akwai karami akwai babba duk waɗannan ayyukan da muka ji annabi ya ambace kafirci ko shirka a cikin su to ana nufin karamin kafirci ko kuma karamar shirka ba ana nufin babbar shirka ba kamar hadithin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ya ga mafi yawan yan wuta mata ne aka ce me ya kawo haka ya ma'aikin Allah yace bi kufrihinna saboda kafircin su kila nan take aka tambaya aka ce ayakfurna billah suna kafircewa Allah ne kafirci babba kake nufi qala sai annabi yace a'a yakfurna al-ashira suna kafircewa mazaje wa yakfurnal ihsana suna kafircewa kyautatawa annabi yace da zaka kyautatawa ɗaya daga cikin su tsawon zamani sannan ka bata mata rai sau ɗaya abu ne mai sauki ta ce me na taba gani game gare ka ko me na me ka taba yi min na alkhairi to kaga a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi kufrihinna amma dukkan malamai sun yarda cewa anan ana nufin karamin kafirci ba ana nufin babban kafirci ba to bayan nan mun karanta kuma hadisan da suke magana akan wanda annabi ya ambaci munafurci wanda shi ma a nan muka yi bayani cewa malamai sun ce munafurci kala biyu ne akwai babban munafurci wanda ke fitar da mutum daga musulunci akwai ƙaramin munafurci wanda baya fitar da mutum daga cikin musulunci to a wannan babin sai ibnu abi zamanin ya kawo mana hadisan da suke magana akan ƙaramin munafurci kamar ƙarya kamar cin amana kamar ainihin saba alkawari kamar fajirci in ana rigima duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a matsayin munafurci yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khasalatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha sai yace idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada gadara wa idza khasama fajara to kaga waɗannan dukkaninsu hadithai ne da kuma hadithin allinu wal haya'u min al iman wal fuhushu wal bada'u min al nifaq wayannan duk mun karanta su duk da cewa isnadin waɗannan hadithai duk mun faɗi matsayin su na ainihin abin da ke tattare da su na inganci ko kuma akasin haka a darasin da ainihin wato ya gabata da kai tsaye za mu tashi ainihin wato babi na wato talatin da biyu قال المؤلف رحمه الله تعالى من الأحاديث التي فيها ذكر البراءة زام جواس دقا cikin hadithai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kalmar bara'a ma'ana barranta da baran-baran daga dukkan wanda ya aikata wani aiki cikin waɗannan ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu ayyuka yace duk me yin su ba shi ba annabi ba annabi ba shi sallallahu alaihi sallam. to wannan shi ma yana nufin mutum ya bar musulunci ko kuma ana nufin mutum ya aikata babban laifi ya yi kato bara amma har yanzu dai ba za a cire masa rigar musulunci ba ba za a rataya masa jakar shirka ba ala muhammadun muhammad ibn abi zamanin ya ce wa haddathani ishaq عن أحمد ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس مني وانا حديث ابن أبي زمانين يكي إسحاق malaminsa ya zantar da shi wannan hadithin daga Ahmad ibn Khalid shi kuma daga ibn Waddah ibn Waddah ya ji hadithin daga ibn Abi Shayba ibn Abi Shayba yake cewa a Yahya ibn Adam ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma ya ji shi ne daga Sharik shi kuma daga Muhammad ibn Ajlan shi kuma daga wajen mahaifinsa mahaifinsa yace daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce man shahara alaina silaha duk wanda ya zare mana makami wanda ya zare wa musulmi wuka ko ya zare masa buta ko ya zare masa adda don ya soki ɗan uwansa musulmi annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce falaisa minni ba ni ba shi ba shi ba ni kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani aiki wanda yake mummuna na mutum ya ɗauki makami a matsayinsa na musulmi kuma ya farma ɗan uwansa musulmi da wannan makamin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wanda ya wannan aikin cewa ba shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga wannan hadithin abin da yake nunawa kaga annabi ya ce ba shi ba wanda ya aikata wannan aikin wannan hadithin duk da cewa hadithi ne sahihi amma isnadin da ibn abi zamanin ya kawo mana isnadi ne wanda yake akwai rauni a cikinsa a cikin isnadin akwai ishaq wanda shine at-tujibi wanda mun sha magana akan maganganun da malamai suka yi akan sa tun a hadisi mai lamba ta bakwai haka ibnu wadda shi kuma tun a hadisi mai lamba ta ɗaya ma muka ji wane ne shi ga kuma sharik wanda shine ibnu abdullahi an-nakhai saduqun mutumin kirki ne sai dai ya samu ikhtiladi da yawa bayan ya zama alkali yanayin al'amuran kotu da cajin kai irin na kotu sai ya samu ikhtiladi amma mutumin kirki ne da ana karɓar ruwaya a wajensa kafin ya samu ikhtiladi wa kenan shine sharik ibn abdullahi nakhai sai dai hadisin yana da wata hanyar daban daga abi huraira wanda imam muslim ya fitar da ita ta hanyar suhail ibn abi salihin an abihi an abi huraira ta marfu'an nahawahu da aka wannan hadisi ne wanda yake sahihi wanda manzo Allah ya ce duk wanda ya ɗauki makami akan ɗan uwansa musulmi ko a yaƙi ko a faɗa na tsakankanin wato musulmi da ake samu tsakanin ƙungiya da ƙungiya tsakanin unguwa da unguwa tsakanin ɗaiɗaikun musulmi duk wanda ya ɗauki makami ya zare makami ga ɗan uwansa musulmi annabi ya ce ba ruwansa da shi ba shi ba shi ibn abi shayba qala haddathna affan qala haddathna jarir ibn hazim an ya'la an ya'la ibn hakimin عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا ابن أبي شيبة isnadin kamar isnadin wanda ya gabace shi ne tun daga kan ishaq har zuwa kan ibn abi shaiba duk isnadin iri ɗaya ne to daga kan ibn abi shaiba ne sai isnadin ya canja salo ibn abi shayba yake cewa affanu ne ya bazantar da su wannan hadisin shi kuma affan yake cewa jarir ibn abi ibn hazim shi ya zantar da su wannan hadisin daga ya'la bin hakim shi kuma daga abi labid daga abdurrahman ibn samura sahabi abdurrahman bin samura Allah ya kara masa yadda yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa maninta haba nuhubatan falaysa minna duk wanda ya yi kwace ba ni ba shi ba ni ba shi ba shi ba ni annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya yi kwace shine annuhuba manin tahaba nuhubatan duk wanda ya kwace wa wani waya ko ya kwace wa wani wata jaka ko ya ainihin wato kwace wa wani kuɗi duk yana cikin nuhuba annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake da irin wannan ɗabi'ar kada ya ɗauka ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ba ruwansa da shi wannan kaɗai ya isa babban bala'i da tashin hankali manzo Allah ya ce ba ruwansa da kai wannan ya nuna aikin da mutum yake yi na kwacen waya ko kwacen jakar mutane ko kwacen kuɗi a cikin lungu da tsallaka gidan mutane ka far musu ka karban musu dukiya wannan idan aka barka da wannan magana manzan Allah a wayi gari ranar tashin alkiyama ya ce ba ruwansa da kai ina zaka je to kuma wajen wa zaka manzan Allah ya ce ba shi ba kai ba kai ba shi ba kai ba kai ba shi ina fata an gane wannan hadithin shi ma kamar wanda ya gabace shi ne hadithi ne sahihi sai dai isnadin da ibn abi shayba ya kawo mana shi ma hadithi ne wato isnadi ne wanda yake wato a, a wato akwai magana a cikin sa duk da cewa rijal din dukkanin su thiqat ne dukkan marwaitan hadithin marwaita ne amintattu da ana karbar hadithi a wajen su banda shaykhu ya'la ibn hakim banda malamin ya'la ibn hakim wane ne malamin ya'ala ibn hakim shine abu labid abu labid shi kuma sunansa limaza limaza bin zabbar eh kaji sunansa ko limaza limaza ibn zabbar al-muzani ko al-azdi al-azdi wannan shine wanda yazo a cikin isnadin wanda ba a karbar ruwaya daga ainihin wato gare shi duk da cewa sadukun mutumin kirki ne amma suka ce nasibi dan shi'a ne an gane ko wa kenan limazatu ibni zabbar al-azdi sadukun a bangaren wato abin nan mutumin kirki ne saduqun mai gaskiya ne a cikin maganganunsa amma nasibiyun yana da ainihin wato aqidar shi'a ka duba at-taqrib shafi na 464 amma hadisin duk da haka hadisi ne sahihi domin ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin musannaf dinsa sanadinsa hasan ne haka imam abu dawud a cikin sunan shi ma ya ruwaice shi kuma yayi shiru akai bai ce komai ba imam ahmad a cikin musnad shi ma ya ruwaito shi haka a cikin mushkilul athar na imam tahawi shi ma ya kawo shi dukkanin su ta hanyar jarir ibn hazim bihi marfu'an wa qala shaykh sa'ati wa sanaduhu jayyid wato a shaykh sa'ati yace isnadin hadisin isnadi ne wanda yake mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yace man intahaba nuhbatan falaysa minna yanzu kaga shi ma anan ya nuna cewa mutum ya bar musulunci kenan mutum ya kafirta kenan dan yayi kwacen waya ko dan ya kwace wani kuɗi a'a ana nufin cewa laifinsa ba karamin laifi bane kaba'ira ce min kaba'irin dhunub amma ba za a cire masa rigar musulunci daga jikinsa ba dan ya aikata haka saboda annabi ya ce falaysa minna kalmar falaysa minni ko falaysa minna kamar yadda za mu ji malam zai mana bayani a ƙarshe ba ta nuna cewa mutum ya kafurta ko ya ban musulunci mafhum ibnu abi shayba qala haddathana khalid ibnu makhlad an sulaiman ibnu bilal an suhayl ibn abi salih an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man gashana falaysa minna ibn abi shaiba yake cewa khalid ibn makhalad ya zantar da su wannan hadithin daga sulaiman ibn bilal shi kuma daga suhail ibn abi salihin daga mahaifinsa daga abi huraira abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man gashana falaysa minna duk wanda ya cuce mu duk wanda ya zambace mu duk wanda ya mana algus ya siyan mana abu jabu ya siyan mana abu mara kyau ya siyan mana abun da bai cika ba a matsayin cikakke mara kyau a matsayin mai kyau wanda aka gauraya mai kyau da mara kyau a matsayin gangariya ne babu mara kyau gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya mana algus ya cutar da mu baya tare da manzon Allah ba shi ba manzon Allah ba manzon Allah ba shi wannan kaga shi ma abu ne wanda yake yan kasuwa da sauran jama'a su ma za su iya shigowa cikin wannan yanayi na algus da ainihin wato magudi da ainihin wato siyar da abu mara kyau ko kuma siyar da abun da bai cika ba ko gauraya mai kyau da marar kyau rubabbe da nunanne ko rubabbe da mai kyau duk wannan yana daga cikin abin da ake nufi da ainihin wato algus domin annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin wato ya ga wata mace da ya shiga kasuwa ta tsin ta tsula wa nonanta kindirmo ne ta tsula masa ruwa dan yayi abci dan yayi yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man gashara fa laysa minna ina fata an gane sallallahu alaihi wasallam haka ya shiga wata kasuwa ya ga ainihin wato wani yana sai da alkama ya sa hannunsa a ciki sai ya ji lema da danshi a ciki sai ce ya haka sai ce ruwan sama ne ya ce to ka ɗago me yasa ba za ka ɗago jikakken sama ba wanda ya gani wanda zai siya ya gani in yana son jikakke ya siya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man gashana fa laysa minna an gane ko cutar da dan uwanka a abin da ya shafi kasuwa ya aminta ya zo siyan mai kyau ka siyan masa mara kyau za ka kai abin kasuwa ka yi masa wani wata kwaskwarima da wani lanjare wanda ba haka yake ba za ka kai dabba kasuwa ka ba ta ainihin wato abin nan dusan wake ta kumbura ko nama a sa shi a ruwa ya taso ya kumbura ya fam sai an siyo an zo gida ya sace wayannan duk suna daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai yin so ba shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma hadithin kamar dai wanda ya gabace shi ne amma isnadinsa isnadi ne wanda yake sahihi a cikin isnadin har zuwa kan ibn abi shayba duk hadisi duk isnadi iri ɗaya ne tun daga hadisin farko da muka karanta sai dai ragowar rijal din thiqat duk ragowar marwaitan amintattu ne ana karɓar ruwaya su banda Khalid ibn Makhlad wa huwa qatawani Khalid ibn Makhlad al-Qatawani fa huwa saduqun duk da cewa saduqun ne kamar yadda ibn Hajar ya faɗa amma hadithin imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa ta hanyoyi guda biyu ta farko hanyar yaqub ibn abdurrahman alqari hanya ta biyu ibn abi hazim wa hadha mutaba'ani li Khalid al-Qatwani to waɗannan hanyoyin guda biyu za su iya zama mutaba'a ga waccan ruwaya ta Khalid al-Qatwani kilahuma an Suhail dukkan hanyoyin su su kuma sun ruwaito daga Suhail ibn Abi Salihin an abihi bihi atamma min ya ma fi zama cikakken hadisi fiye da wanda ainihin wato shi Khalid al-Qatwani din ya kawo ko ya ruwaito ibn Abi Shayba قال حدثنا وكيع عن الوليد ابن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس هو منا wannan shi ma ibn abi shayba yake cewa waki'u ya zantar da su wannan hadisin daga al-walid ibn tha'laba daga ibn buraida ibn buraida shi kuma yace daga mahaifinsa mahaifinsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysa minna baya daga cikin mu bai tare da mu baya cikin masoyan mu bai cikin mabiyan mu wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace man halafa bil amana duk wanda yake rantsuwa da amana ala amanatin lahi la'af'alan na kaza shi ne misalin da suka bayar ala amanatin lahi ya ce na rantse da amanar Allah sai na aikata abu kaza to wannan rantsuwa domin amana ba suna bane cikin sunayen Allah amana ba sifa bace cikin sifofin Allah da haka ya mutum zai rantsuwa kuma kaga ka'idar shine duk wanda zai rantsuwa sai dai ya rantse da Allah ko ya rantse da suna ko sifa cikin sifofin Allah amma ba a rantsuwa da wani abin halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake rantsuwa da wani abin halitta ba Allah ba ba shi ba ni wa man khabbaba alamra alamri'in zawjatahu wanda ya bata wani mutum a wajen matarsa wanda ya bata wa mutum matarsa me ake nufi ya kawo suka akan matar mutum bi haithu yuzayyinu laha adawata zawj wato ya bata ya bata miji a wajen matarsa ta yanda ya kawata wa matar yanda za ta ki mijin ya dinga faɗar wasu halayya waɗanda ba haka suke ba ya dinga kushe mijin ya dinga nuna gazawar mijin ya dinga ambaton wasu laifuffuka na mijin waɗanda ba lalle ta san su ba an gane ko ko kuma ya dinga ambaton kirkin wani mutum da nagartar wani mutum da ɗabi'un wani mutum a wajen wata mace har aka wayi gari ya kimsa mata san wancan ta ji ta tsani mijinta ya dinga mata kamfen ɗin wani namijin daban kuma ya dinga kushe mijinta ko ya nuna cewa in ta rabu da wannan mijin zai haɗa ta da wani yana santa kuma in ya aure ta za ta huta da wani abu mai kama da haka dan ta rabu da mijin nata ko dai shi mai zigar ya aure ta ko kuma ya aurar da ita ga waninsa wannan shi ake nufi da khabbaba alamri'in zaujatahu sai mutum ya dawo gida ya ga matarsa ta yi tutsu ya san ba haka ya bata ba suna lafiya ashe wani ne yake mata famfo wani ne yake zige ta wani ne yake kiranta ta waya wani ne yake mata suke cacin da shi ya ɗauke hankalinta ya bushe mata kunne ta ji ba ta son zama da mijin take ta take-taken kashe aurenta da mijin ko dai dan ta je ta auri wancan ko kuma shi akwai wanda yake so ta aura yake ta kawo mata ainihin wato kirki da kyawawan ɗabi'u da wadata ta wancan ɗin to wanda yake da irin wannan ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ruwansa da shi ba shi ba shi aw mamlukahu ko kuma ya ɓata wa mutum ko ya ɓata ba wato ya ɓata mutum a wajen bawansa an gane ko ya ɓata mutum a wajen yaron gidan yaron gidan ka zo alhaji wani nawa yake baka ai cutar ka yake ai kaza kaza kaza ka bar shi kawai in ka zo zan kai ka wajen wani ba tuki kake ba ba driver kake ba zai dinga baka kaza ko kuma ni ka dawo waje na zan maka kaza ai marowaci ne ai maketaci ne ai kaza duk wanda yake da irin wannan ɗabi'ar annabi ya ce falaisa huwa minna baya tare da mu falaisa huwa minna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai tare da mu wannan shi ma hadithin sahihi ne duk da cewa isnadin dai kaman wancan ne wanda ya gabata isnadin har zuwa i- kan ibn abin shaiba zuwa buraida hadithin sahihi ne rijaluhu kulluhum thiqatun a a'imma wal hadith akhrajahu al-imam ahmad haka dai hadithin imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa ta hanyar wace a bihi قال عنه العلامة الألباني الشيخ علامة الألباني yake cewa sanaduhu sahihun rijaluhu kulluhum thiqatun rijalu shaykhain ghayr al-walid hadha wa qad wathaqahu ibn ma'in wa ibn hibban wa qad sahaha isnaduhu a isnadahu al-munziri imam al-munziri ya inganta isnadin wannan hadisin a cikin at-targhib da kuma ka koma cikin silsila as-sahiha a- da kuma ibn hibban a cikin sahihin littafinsa da al-bazzar a cikin musnad ɗinsa haka al-khatib a cikin tarihu baghdad imam al-baihaqi a cikin sunan al-kubra abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a cikin al-mustadrak kuma yace hadisi ne sahihun a walam yukhrijahu imam az-zahabi shi ma yace sahihi ne dukkanin su ta hanyoyi daga walid ibn tha'laba bihi marfu'an haka shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lafazin man a laysa minna man halafa bil amana wa man khabbaba ala mri'in zawjatahu aw mamlukahu falaysa huwa minna qala muhammad muhammad ibnu abi zamanin Allah ya ji kansa da rahama yace min al ulama daga cikin malamai man qala akwai wanda yace ma'ana hadhihi al ahadith ma'anar waɗannan hadisan duk da muka karanta laysa mithlana ana nufin ba irin mu bane wanda duk ya ɗauki makami akan ɗan uwansa musulmi to ko da yana kiran kansa musulmi musulmi ne amma ba irin mu ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk wanda yayi kwace ko da yana zuwa masallaci yana sallah yana cewa shi fa musulmi ne dan musulmi annabi ya ce to musuluncin sa ba irin na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam haka duk wanda ainihin wato kamar yadda muka karanta wanda duk yake yin algos annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba irin mu bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake yin rantsuwa da wani abu ba Allah ba ko ya bata mutum a wajen iyalinsa ko wajen yaransa wannan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba irin mu bane haka wasu malamai suka ce laisa minna dinna ai laisa mithlana ba irin mu bane wa laisa minal muqtadi muqtadina bina kuma baya daga cikin masu koyi da mu wala minal mutahafizina ala shari'atina baya daga cikin masu kiyaye shari'ar mu inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine wasu malaman suka ce fassarar laysa minna dinnan shine wannan laysa mithlana laysa mithlana wa qala ba'dhum ma'anaha ko shi muka tsallake wasu daga cikin malamai kuma suka ce ma'anar wannan laysa minna ay annahu man fa'ala hadhihi al-af'al duk wanda ya aikata waɗannan ayyukan falaisa minal mudiina lana baya daga cikin masu yi mana da'a manzo Allah ce bai cikin mai baya cikin masu yi mana biyayya duk wanda ya aikata waɗannan ayyukan da muka karanta a cikin waɗannan hadisan walaisa minal muqtadina bina baya daga cikin masu koyi da mu wala minal muhafizina ala shari'atina baya daga cikin masu kiyaye shari'ar mu hadhihi an-nu'utu waɗannan sufofin wama ashbahaha da makamantansu imma an ya kuna muradu biha attabarru'u mimman fa'alaha waɗannan sufofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a waɗannan hadisan da makamantansu ko dai ya zamto ma'anarsu shine attabarru'u mimman fa'alaha wato barranta da dukkan wanda ya aikata su wa amma an ya tabarra'a minhu fa yakunu min gairi ahlil millati fala wa amma amma an ya tabarra'a minhu in aka ce annabi ya barranta daga mutum fa yakunu min gairi ahlil milla kenan ya zama baya cikin musulmi fala ba haka ake nufi ba ina fata an gane qala muhammadun muhammad ibn abi zamanin rahmatullahi alayhi yace wa dalilu ala sihhati hadha tawil dalilin da ke nuna ingancin wannan fassarar wallahu a'lam qauluhu sallallahu alaihi wa sallam faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam ya'khudh sharibahu ba fa ya tare da mu ba ni ba wanda baya rage gashin bakin sa kaga yanzu wannan shi ma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi yake ta laisa minna baya daga gare mu baya cikin mu mallam ya akhudh sharibahu duk wanda baya datse gashin bakinsa baya ragewa to kaga wannan sai ya tabbatar da ashe duk inda kaji annabi ya ce laisa minna to ba yana nufin mutum ya bar musulunci ba wa haddathani bihi ishaq an ahmad ibn khalid an ibn waddah an abi bakar ibn abi shayba قال حدثني عبدة بن سليمان عن يوسف بن سهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن عرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره فهل يجوز لأحد أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم يأخذ شاربه ابن أبي زمان yake cewa Ishaq ya zantar da shi wannan hadithin daga Ahmad ibn Khalid daga Ibn Waddah daga Abi Bakar ibn Abi Shayba shi kuma yace Abdatu bin Sulaiman ya zantar da shi daga Yusuf ibn Suhaib daga Habib ibn Yasar daga Zaid bin Arqam Zaid bin Arqam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ambace hadithin fa hal ya juzu li ahadin shin zai iya halatta wani an ya ta'awwala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-tabarru'u barranta da annabi ya ambata ya fassara wannan barranta min mallam ya akhudh sharibahu har ga wanda bai rage gashin bakin sa baka ce ba shi ba manzon Allah kada ganin manzon Allah zai faɗi haka da haka ma ibnu abi zamanin yana so ya nuna mana cewa laisa minna laisa minna dinnan ga wasu daga cikin malamai abinda suka fassara suna nufin baya daga ba irin mu bane baya cikin masu koyi da mu baya cikin masu kiyaye shari'ar mu ina fata an gane yawa baya cikin mabiyan mu wannan shine fassarar da aka yi wa wannan laisa minna man fa'ala kaza ko kuma kaji an an barranta daga wanda ya aikata wani aiki cikin ayyukan da ainihin wato muka karanta a cikin wannan hadisan to wannan hadisin shi ma na ƙarshen hadisi ne wanda yake sahihi duk da cewa wannan isnadin na ibnu abi zamanin yana da rauni isnadin dai a cikin sa akwai ishaq at-tujibi haka akwai ibnu waddah amma in ka cire waɗannan ragowar rijal din thiqat ne amma dai hadisin imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami' yace kuma hadisi ne hasanun sahihun haka imam an-nasai a cikin mujtaba shi ma ya ruwaito shi haka imam muhammad a cikin musnad ibnu abi shayba a cikin al-musannaf ibn Hibban a cikin sahihin littafinsa Imam Tabarani a cikin Al-Kabir haka Al-Qudai a cikin Musnad shihab haka Al-Khatib a cikin Jami' li akhlaqir rawi dukkanin su ta hanyoyi daban-daban daga Yusuf ibn Suhaib bihi marfu'an babun ibn Abi zamanin ne ce ga wani babi من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به wato ga wani babi na talatin da uku a cikin wannan babin za mu ji wasu daga cikin hadisai wanda aka kamanta wasu laifuffuka a cikin hadisan da wani ɓangare mafi girma daga irin laifin ko kuma aka haɗa wannan laifin da wani laifin da ya fi shi girma ma'ana hadisan da aka ambaci wasu laifi kuma aka kamanta wa'annan laifuffukan da wasu yankokin laifuffuka mafiya girma daga irin wannan laifin da aka ambata ko kuma aka ambaci wasu laifuffuka sai kuma suka shigo aka hada su da laifuffukan da sun fi su girma qala muhammadun محمد ابن أبي زمن يتي وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن النمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو عن عمرو عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله عن الكبائر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك وأن تزاني حليلة جارك ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآية ibn abi zamanin yake cewa ishaq ya zantar da shi daga ahmad ibn daga ahmad shi kuma daga ibn waddah daga ibn abi shayba ibn abi shayba yake cewa haddathna ibn numairin ibn numair ya zantar da mu wannan hadisin daga amash daga shaqiq daga amr ibn shurahbil daga ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu ya zo dan ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam anil kaba'ir game da manya-manyan laifuffuka game da kaba'irud dhunub faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka zo kai tambaya game da manya-manyan zunubai to ga su an tad'uwa lillahi niddan shine ka dinga roƙon wani kishiya ga Allah ko ka dinga bautar wani wanda kishiya ne ga Allah wa huwa khalaqaka alhalin Allah shi ya halice ka a madadin ka bauta wa Allah da ya halice ka sai kuma kake sanya masa kishiya wajen bauta wannan zunubi ne mai girma daga cikin manyan zunubai wa anta qatula waladaka kuma ka kashe ɗanka makafata an ya tsama ma'aka dan jin tsoron ya ci abinci tare da kai an samu an samu ciki mataka ta samu juna ɗa har ya fara zama mutum ya kai wata marhala ka ce kai baka shirya a haihu ba a zubar da wannan cikin ka kashe ɗanka dan tsoron talauci dan kana tunanin in ya zo arzikinka zai ci ba nasa arzikin ba kana tunanin Allah maɗaukakin sarki shi bai yanka masa nasa arzikin ba zuwa zai yi ku yi maja a naka shi yasa sai kai kokarin murkushe rayuwarsa dan kai ya bayyana a doran duniya wannan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zunubi ne mai girma wa antu zaniya haka yana cikin manyan laifuka kai zina halilata jarika da matar makwabcinka rashin mutuncin ya kai duk zinar duk zina ce amma zina da matar makwabci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa ataman suratu al-furqan ya karanta ya wato ya karanta fadin Allah walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar sune bayin Allah mai rahama sune waɗanda ba sa bautawa wani tare da Allah wanda ba sa bauta wa wani tare da Allah yanzu kaga in ka duba an ambaci wasu laifuka sai aka gwamutsa su ko kuma aka hada su da waɗanda suka fi su girma yanzu shirka shine aka bauta wa wani tare da Allah yanzu daidai laifinta yake da kashe kisan kai na'am daidai shirka take laifin shirka daidai yake da laifin zina da matan makwabci to amma gashi a cikin hadisi guda an tambayi annabi manyan laifuffuka sai ce kai shirka sannan kuma ka ka ainihin wato kashe ɗanka yana ƙarami ko yana cikin ciki dan kai ya ci abinci tare da kai ko kuma kai zina da matan makwabcinka har ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai istishhadi da aya cikin suratul furqan sai ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara kaga shirka kenan wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kaga bata kai shirka ba wala yaznuna kaga zina bata kai shirka ba amma a cikin siyaki guda cikin zubun zance daya Allah madaukakin sarki ya kawo babban zunubi ya hada shi da zunuban da basu kai shi girma ba ina ba ta an gane na'am yawa kaga da an hada su wannan yana nuna maka cewa haduwar su baya nuna cewa duk hukuncin su iri ɗaya ne kun fahimta wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake sahihi a isnadin sa dai har kan ibnu abi shayba duk isnadi iri ɗaya ne kamar yadda ya gabata sannan ragowar rijal din distiqat ne imam al-bukhari ya fitar da hadisin haka imam muslim ya fitar da wannan hadisin ta hanyar abi wa'il shaqiq ibnu salama an amr bihi marfu'an ibnu abi shayba قال وحدثني محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان الأصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قام فقال أدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ابن أبي شيبة ya ce Muhammad ibn Ubaidin ya zantar da shi wannan hadithin shi kuma Muhammad ibn Ubaidin yake cewa Sufyan al-Usfuri ya zantar da su daga babansa daga Habib Habib ibn Nu'man daga Quraim ibn Fatikin Quraim ibn Fatikin yake cewa sallabina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana sallah falamman sarafa da ya idan da sallar ya juyo kama sai ya miƙe faƙala sai ce udilat shahadatu zur an daidaita shaidar zur bil ishiraki billahi da shirka da Allah yanzu shaidar zur daidai take da shirka da Allah talata marratin manzo Allah ya maimaita wannan magana har sau uku thumma tala sannan sai karanta wannan ayar wajitanibu qawla zur ku nisanci faɗin wato faɗar shaida ƙarya hunafa'a kuna masu kaucewa ɓarna ghaira mushiriki na bi wato kuna masu kaucewa ɓarna don Allah ghaira mushiriki na bihi kuma ba kuna masu shirka da shi ba an kawo ku nisanci faɗar faɗar shaidar zur kuna masu kaucewa barna dan Allah kar kuma ku zama masu shirka da Allah kaga kamar a cikin zubun zance Allah ta'ala ya kawo qaulu zur shaida zur kuma yayi magana shirka to wannan hadisin isnadin sa mai rauni ne isnadin sa da'ifun an gane ko a cikin isnadin har zuwa kan ibn abi shayba dai isnadin guda ɗaya ne kamar yadda muke ta faɗa sai dai akwai rauni a cikin wannan hadisin shi ziyad al'usfuri shi ne mahaifin sufiyan ibn hajar ya ce makabul shi bai da matsala makabul ne kamar yadda ya faɗa cikin attakarib haka habib ibn nu'man al'azdi imamu zahabi ya ɗauko wata magana ta abdul ghani ibn sa'id a kansa inda ya ce lahu manakirun fi shahadatin zur imamu zahabi ya ce kultu la ya kadu yu'raf kai ba da wahala a iya gane shi ba za a iya sanin sa ba ka koma cikin almizan da almagud al-allamatul albani a cikin ad-da'ifa silsila silsilatul ahadith ad-da'ifa yace ibnu qattan qal ibnu qattan yayi magana yayi comment game da ziyad al-usfuri yace majhul imamu zahabi ya ce la yadari ma huwa la yadari man huwa bai san waye shi ba an mithlihi ya kuma ɗauko maganar ibn qattan akan habib ibn nu'man ya ce wa huwa qawlun la yu'rab wa huwa qawluhu la yu'rab ثم أشار حفظه الله إلى وجود الاضطراب sannan yace kuma an samu ittirabi a cikin isnadin ka koma cikin silsilatu ahadisu da'ifa mujalladi na uku shafi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma a cikin da'ifa za ga bayanin da shek nasiruddin albani akan wannan akan wannan magana haka alhafiz ibn hajar rahimahullah a cikin at-talkhis bayan ya ambaci wannan hadisin da wanda suka ruwaito shi cikin malamai daga hadisin Khuraym ibn Fatikin sai ya ce wa isnaduhu majhul isnadin hadisin majhul sannan ya ce imamu ahmad ya ruwaito shi aidan haka imamu tirmizi ta hadithin aiman ibn khuraim ya ce la na'arifu li aimana sama'an minan nabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan aiman din gaskiya ba mu samu ba mu da masaniyar ya jiyo wata magana ko hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma na'arifuhu wa ashara ila hadithi khuraim wa qa'ilin la wa fatikin la na'arifu هو هو الترمذي وهذا الكلام الأخير من ابن حجر هو الذي أشار إليه الشيخ الألباني في الضعيفة وأن مقالة تكر شتاء الحافظ ابن حجر إتسي ودى إمام الألباني إشارة إزوى قريتا أتكون سلسلة الضعيفة بأنه سبب في الاضطراب الإسناد لاختلاف لاختلاف الحاصل أن سامو ساباني أتكي وأن يساكي جنن حديثا أكوي إسناد سأكوي اضطرابي أتكي amma duk da haka hadisin imam abu dawud ya fitar da shi ya yi shiru bai ce komai a kansa ba imam tirmidhi a cikin jami ya ruwato shi ma wa qala yace hadha indi asahu wa ibn ibn maja wa ibn maja shi ma haka ibn abi shayba a cikin musannaf haka imam muhammad a cikin musnad imam tabarani a cikin al-kabir imam al-baihaqi a cikin al-kubra dukkaninsu ta hanyar ta hanyoyi daban-daban daga muhammad ibn ubaidin daga sufyan Uh, hadithin yana da wata hanyar daban daga Quraim ibn Fatikin wanda al-Uqaili ya fitar da ita a cikin Abdu'afa ta hanyar Ghalib ibn Ghalib an abihi an jaddihi an Jundub bin Quraim bihi Uqaili yake cewa an abihi an jaddihi isnaduhu majhulun la yu'rafu illa min hadha al-hadith وقال بعد ما أسند الحديث هذا يروى عن خريم ابن فاتك بإسناد صالح من غير هذا الوجه قلت فلا يفره بهذا المتابع to hadisin dai yana da rauni gaskiya duk kun ji mun je mun je a gurguje hanyoyin hadisin hadisin ba shi da inganci yana da rauni wa haddathani abi an ibn fahlun an al-inaqi عن عبد الملك قال حدثني الماجشون عن المنكدر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مدمنا خمرا مات كعابد وطنين ابن الماجشون yace ya jiyo wannan hadithin daga al-munkadir ibn muhammad shi kuma daga mahaifinsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata duk wanda ya mutu mudminan khamran yana dimantar shan giya mata ka abidi wasinin to ya mutu kamar mai bautar gunki ya mutu kamar mai bautar gunki shi ma wannan isnadinsa mai rauni ne domin wa huwa mursal mahaifin ibn abi zamanin wannan mun sha magana a kansa haka ibn falon shi ma mun sha magana a kansa haka abdul malik shi ma ka duba hadisi mai lamba ta 78 المنكدر ابن محمد ابن المنكدر القرشي المدني قال ابن حجر لين الحديث ابن حجر yace shi kuma layyin alhadis ne ka koma cikin at-taqrib wa waliduhu thiqatun imam wa hunaka al-irsal akwai kuma irsali da aka samu tsakanin Muhammad ibn al-Munkadir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalika anna Muhammad ibn al-Munkadir domin Muhammad ibn al-Munkadir yana daga cikin yan dabaka ta uku ai min dabaqatil wusta yana daga cikin dabaqa ta alwusta ta tsakiya min tabi'in daga cikin tabi'ai bal inna sama'ahu min ba'd sahaba bal ma sama'a dinsa jiyowa da aka ce yayi daga wasu cikin sahabbai kaman Abu Huraira bai tabbata ba kaman yanda Ibn Ma'in ya faɗa da Abu Zur'a ka koma cikin almarasil na Ibn Abi Hatim da kuma Tahzibul Kamal da aka hadisin shi ma wannan da mu karanta shi ma bai inganta ba wa ma'anar idiman to me ake nufi da dimantar shan giya cewa duk wanda ya dimanci shan giya har ya mutu to in ya mutu ya mutu kamar mai bautan gunki me ake nufi da al-idman inda ahlul ilmi a wajen malamai an ya kuna sharibuha ya ataqidu tamadiya fiha shine mashayin giya ko kayan maye ya kudirce zai ci gaba da sha walau lam yashrabha fi sanati illa marra ko da a shekara baya shan giya sai sau ɗaya tunda ya kudurce a ransa shi fa ba zai daina shan giya ba to ya zama mudumin malamai suka ce mudumin shine wanda ya kudurce zai ci gaba da sha kila ba ma yawan sha yake ba bai fi a shekara ya sha sau ɗaya ba ba wai yawan shan ne ya sa ya zama mudumin ba sai dai kudurcewa da ya cewa zai ci gaba da shan giya kila har ƙarshen rayuwarsa to wannan ya zama mudumin idza kana niyyatuhu al-auda ilaiha inda ya zama kullun niyyarsa shine zai koma zuwa ga shan giya ko da ya daina sha wa huwa mudmin to ya zama mudmin qala muhammadun wa ma kana min hadha an-naw' min al-ahadith allati shubbiha adh-dhanbu bi ajza'i bi ajza'a akbar minhu aw qurina bihi fal ma'ana fiha muhammad ibn abi zaman yake cewa abinda ya kasance na irin wannan nau'o'in hadisan da muka karanta a wannan babin wanda aka kamanta wasu zunubai da wasu yankunan zunubai da suka fi su girma ko kuma aka gwamutsa su aka hada su da zunuban da suka fi su girma fal ma'ana fiha ma'anar waɗannan hadisan anna man ata shay'an min tilka dhunub ana nufin duk wanda ya aikata wani abu daga cikin irin zunuban da muka ji a cikin wannan babin faqad lahika biman shubbiha bihi to haƙiƙa lahika ya riski wanda aka kamanta shi da shi min luzumi ismil ma'asiyati bihi na lazumtar sunan wannan saban da shi illa anna kulla wahidin minhuma duk da cewa kowane ɗaya daga cikin su fil ithmi a wajen zunubi ala qadari dhanbihi gwargwadon zunubinsa za a yi masa hukunci ga su dai an kawo su tun da ya zama mai wannan zunubin lalle za a ambace shi da sunan wannan zunubin tare da cewa in an zo wajen hukunci to kowane za a hukunta shi gwargwadon girman zunubinsa wa bi taharifi ahli zaigi wal ahwa'i al mudilla al ma'ani duk da cewa wasu batattu ma'abota son zuciya sun yi ƙoƙarin karkatar da waɗannan ma'anoni li hadhihi ahadith ga waɗannan hadisai allati saddartu halaka waɗanda na rubuta maka su fi hadhal babi a cikin wannan babin wal abwabil arba'ati qablahu da kuma babuka guda hudu wanda muka karanta kafin wannan babin wa tafsirihim laha da kuma yanda su wa'ancan ma'abota bata da san zuciya suke fassara irin waɗannan hadisan bi ara'ihim da ra'ayoyinsu na fau ahalar zunubi sun kore wa ma'abota aikata zunubai minal mumini daga cikin zunubai anil imani sun kore musu imani su a wajen wayancan batattun duk wanda ya aikata wani abu daga cikin abin da muka karanta a waɗannan babukan da wannan babun na yau da babuka guda hudu da suka gabata to sun kore masa imani sun ce ba shi da imani wa kaffaruhum sun ma kafarta waɗanda suke aikata irin waɗannan laifuffukan wa hajabuhum listighfara kuma sun sanya musu hijabun kariya daga istighfari sun ce ko sun yi istighfari ba za a karba ba walam yuwaluhum ba sa kaunar su ba sa jibuntar su wa nas'alullaha wa nahnu nas'alullaha almu'afa mukan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu ya ba mu lafiya min mabtalahum bihi daga wannan abu da ya jarabci waɗancan da shi wa nas'aluhu thabata muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu ala da'atihi akan yi masa da'a wat tawfiqa limardatihi da kuma gaman katar da dacewa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi babun alwa'd wal wa'id insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik